بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أمس البركة إنا gwama muryata da muryar dan uwa malaminmu Sheikh Malam Bashir Lawal Allah ya saka mishi alkhairi akan wannan nasiha da ya mana ah kamar da ya ambata mun taho ne daga kasar Ghana da kuma Togo za mu koma Zaria garinmu su Malam Salis Allah ya saka mai da alkhairi tun muna can ya tuntube mu cewa ya kamata mu tsaya mu yada zango kuma mu gaisa da ku kuma a sada zumunci muna fatan Allah ya ba su ladan wannan wato mubadara da suka yi Allah ya sanya albarka a cikin wannan tarayya ta mu kuma inda aka ambata yau muna 16 ko ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira ya dace da lissafin 29 ga watan August 2026 daga nan wato masallacin Ahlus Sunna dake wannan unguwa ta Idi Araba a cikin garin Lagos abinda nake so na ƙara a cikin abin da malam ya ambata shine yana da kyau a koda yaushe mu dinga tuna manufa da sa Allah ya halice mu musamman wannan rayuwa da ake a cikin birane da manyan alkaryu akwai mulhiyat da yawa akwai abubuwa wanda suke jan hankalin mutane zuwa ga wasu abubuwa can daban waɗanda idan mutum ba yana yi yana yana sake lissafi ba to ba zai ankara ba zai ga ya yi losing track ya sauka daga kan dandamalin abin da ya zoye a duniyar kuma Allah yana mana kashedi yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wai kuna tsammanin inji Allah mun halicce ku ne kawai a wasa ba wata manufa kuma kamar ma ba za ku koma zuwa gare mu ba ubangiji madaukin sarki yana so ya dinga wato mu dinga tuna ne fa wannan rayuwa da muke a duniya akwai abin da yasa Allah ya kawo mu kuma wannan manufar ita kadai za mu rike sannan mu tsira saboda haka malaman mu Allah ya saka musu alkhairi sun talalube a dan dan tantance manufofin halittar dan adam daga cikin adabiyat na shari'a daga cikin qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya kamata ko da yaushe mutuna mafi girman watin manufar da ta sa Allah ya kawo mu wannan duniya ita ce Allah madaukakin sarki ya kawo mu duniya ne don mu bauta masa kamar yadda ya faɗa ya nanata ya faɗa da babban baki cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sam ji Allah da ɗai ban halicin aljanu da mutane ba sai don su mutu mu wannan bauta ita ce mafi girman manufa da Allah madaukakin sarki ya halicci ɗan adam dan ita saboda duk wani abu da mutum zai yi a duniya to yana ƙasa da asalin bauta Allah ne a sanadiyar wannan bauta Allah ya halicci wannan duniya wa khalaqa samawati wal arda bil haqq wa tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya halarci sammai da ƙasa da gaskiya kuma don yi sakamako akan wannan bauta da ya ce a baya musu. A sanadiyar haka Allah ya kafa khalifancin ɗan adam a duniya, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ya kawo babanmu Adam alaihi salam ya zama mai gurbin Allah na farko sannan ‘ya'yan shi da jikokin shi da zurriyarsa su ci gaba da maye gurbin junansu a madadin Allah a wannan duniya don su shimfiɗa tsari da za a bi abotawa Allah. Sauraka babu abin da mutum zai a wannan duniya wanda zai kai shi ga tsira fiye da bautar da Allah ya daura musu. Amma saboda wato rahama Allah da tausayinsa da kuma yadda Allah ya halicce mu kamar yadda malai ya ambata mana ya halicce mu ne a matsayin mukallafai wato ya daura mana dokoki sai Allah madaukakin sarki bai sa mu ta bautar haka zuriyar kamar yadda mala'iku suke yi ba domin ba za mu iya ba shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i kuma aka tafi da shi mi'raji da ya je an so salloli guda 50 ya tare da Annabi Musa da Musa ya bashi shawara cewa wannan abin da ka an so ba zai yi ba ya ce na gwada banu isra'ila sun kasa saboda aka ka koma a rage saboda Allah da yi ɗabi'ar mu a kan mai ta ibada ba wannan sai mala'iku yi sabbi hunan laila wannan hara su ne tasbihi dare da rana su ne muka cewa kawai ibada su la ya asuna Allah ma a marahu la ya su na hubil ƙauli ba ga wannan mala'iku kenan amma mutum da ‘yan adam ne muna tare da matsaloli muna tare da san rai muna tare da Allah ya sako shedan Allah ya sako mu da rauni da sauransu sai Allah madauki sai ya rangwanta mana rangwaman da ya mana sai kasance ibadar wanda ita ce mafi girman abin da muka zo yi duniya amma za kuma ta dauke da lokaci kankani a cikin rayuwarmu idan ka kwatanta lokacin da kake ci a wuni don yin salloli na farilla don ka kwatanta shi da sauran lokutan da suke cikin awa 24 watakila awa ɗaya ya ishe ka yin salloli ga baki da minti goma goma so ko sha biyar biyar wannan ma inda yake yinta da tsayi kenan da liman zai minti talatin gunaguni za a yi ta a ga cewa ya matsa mutane ba yi da tausayi shi wannan wani irin limami ne sauran duka an ban maka haka kalli azumi wanda a cikin watanni goma sha biyu wata ɗaya ya ishe ka sauran kuma duka an ban maka kalla aikin haji wanda shi kuma aka ce a yi sau ɗaya a shi a rayuwarka gaba ɗaya shi ne farilla haka nan zakka ba kowa ne ta hau kanshi ba ba kuma kowace irin dukiya ce ta hau kanta ba ba kuma koyaushe ko kullum ake yi ba wannan fa tare da cewa mafi yawan rayuwarmu duka muna ƙare ta ne a neman dukiyarmu shi ne abu mafi muhimmanci da muka fi ganewa a matsayinmu na ɗan adam domin Allah ya mana shida ya ce wa inna huli hubbil khairi na shadid ɗan adam yana da tsananin son dukiya da aka dinda ka gan shi faɗi tashin shi neman dukiya amma sai aka ce to zakka sai kuɗin sun kai adadi kaza sai ka shiga lissafin masu kuɗi kamar da bai ce yake cewa tu'khadhu min adniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim sai ka shiga cikin lissafin masu kuɗi sannan za ka ba da zakka sannan ko masu kuɗin ma ba kowane irin kuɗi ba an ƙididdige kuɗi iri kaza da kuɗi iri kaza sannan kuma so ɗaya a shekara percentage kaza wani insignificant percentage duk wannan saboda sassauci da rangwamen da Allah ya mana mun gode Allah Allah ka ƙara mana rangwame da saboda haka sai kuma Allah ya sake ɗaura mana wasu ayyuka wanda za su taimaka don samar da yanayi mai kyau don a yi ibada daga ciki akwai umaratul art Allah madaukin sarki bayan ya daura mana bauta sai kuma ya daura mana aikin raya ƙasa kamar da Allah yake cewa huwa ansha'akum min al-ardi ko wasta'amarakum fiha Allah ya kirkire ku daga ƙasa wasta'amarakum fiha kuma ya daura muku aikin raya ƙasa wannan abubuwan da duk muke yi gine-gine da titina da shaguna da kasuwa da tsare-tsaren rayuwa da yadda ake yin sutura da abinci da kiwon lafiya da zamantakewa da taimakeke ne juna duka don ƙasa ta rayu ne yana da kyau mu dinga tuna wannan duk wanda ya samu damar da zai taimaka wa al'umma wannan duniya ta ƙara inganci mai dinga yin shi da ikhlasin cewa ita mabauta Allah ne duk abin da kake yi na sana'a ko rabu da kake na shugabanci ko harkar da kake ta kasuwarka yaya za ka yi ka inganta ta yadda za ta amfani ɗan adam yadda ɗan adam zai ji daɗi ya ƙara samun kyakkyawan yanayi to wannan yana cikin abin da Allah ya kawo mu duniya mai kamar wani subdivision ne na bauta Allah domin gashi Allah ya ce na halicce ku daga ƙasa kuma na ba ku aikin raye ita ƙasar kwatanta inda a ce wato za a bar duniya kawai da take agra kamar yadda za ka ga dazuzzuka suke ta yaya dan adam zai rayu a daji babu gidaje babu kasuwanni babu kantina babu hanyoyi babu ababen hawa babu hanyoyin sadarwa babu bankuna ka kwatanta a ce rayuwa ta koma haka kamar yadda dabbobi suke a daji dan adam ba zai rayuwa dole yana bukatun waɗannan abubuwan to kuma su ɗin in ba inganta su ba rayuwar shi ta kasance cikin wani garin da za ka je banki a ce babu network kana son kudinka ko ka zo za ka sai mai ka zuba a motarka a ce babu mai a gari ko ka zo za ka yi tafiya a ce gada ta yanke babu hanya da sauran ire-iren matsalolin da suke iya faruwa a cikin rayuwar ko a ce yau ba za a bude kasuwa ba da haka ba wanda zai iya siyan abinci ba waye gari a ce teloli sun yajin aiki a garin nan wata ɗaya ba za su yi kowa ɗinki ya kake tsammanin rayuwa ta kasance za a shiga cikin wani sabon kunci saboda yana daga cikin aikin da Allah ya ɗaura mana a duniya shine kowa yana kan wani sekta na rayuwa wanda zai amfanar da al'umma kuma ya taimaka wajen raya rayuwar mutane ta zama ta yi sauƙi wannan ma cikin bauta Allah ne sauraka mu daina zama mutane masu masu mugunta ko masu mummunan tunani ko masu sakaci ko masu lalaci Allah yana son bawa wanda duk aikin da zai yi yana itikaninsa Allah yana son bawa wanda yake daukan abin da yake da muhimmanci Allah yana son bawa wanda yake yake tausaya wa ƴan uwansa yake musu ihsani Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku dinga kyautata ababen da kuke mu kyautata rayuwar mu kyautata makwabtaka mu kyautata alaƙar mu da juna mu kyautata addinin mu mu kyautata sana'o'in mu Allah yana son masu kyautata dukkan ababen da suke abu na gaba Allah kuma ya halicce mu har ila yau lil imtihani wal ibtila Allah ya halicce mu dan ya mana jarabawa dan ya jarabta mu kamar da Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci sammai da ƙasa ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarabce mu yafi aikin alkhairi mafi kyan aiki haka Allah ya ce da tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce za mu jarabce ku game da kawunan ku da dukiyoyinku ga sunan ayoyi da yawa da suke magana akan ibtila'i wannan yana cikin hikimar Allah wato Allah rayuwar nan da yi ta kawai a tafi kama abin da bature ke ce ma bed wato bed of roses a ce kawai kana kwance akan gado ne na na fulawoyi a'a tana dauke da ups and downs a fada a tashi a yi nan a yi can wata rana a ciri ba wata rana a samu faduwa wata rana a samu wata rana a rasa wata rana a yi lafiya wata rana a yi rashin lafiya wata rana aminci wata rana tsoro wata rana yunwa wata rana ƙoshi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin Allah yace wallahi sai mun jarabce ku da abubuwa na tsoro da yunwa da talauci da tawaya a cikin dukiya da rayuwarku Allah yace ai bishara ga masaku to wannan ibtila'in da Allah yake mana wanda wani lokaci saboda wato gazawa irin ta dan adam sai mu dinga ganin kamar Allah bai kyauta mana ba a'a cikin kyautatawa Allah ne da ihsaninsa domin waccan bautar da Allah ya daura mana muna sakaci da ita muna sawarwara muna tsumbure muna tauye mudu to da me Allah zai cika mana to ɗayan biyu ko dai Allah madaukakin sarki ya cika mana ta hanyar wannan jarabawa sai ya dinga kankare mana zulubin idan ga cika mana ma'aurai ranar alkiyama sai ya zama da cewa duk da bautar da muka yi kaɗan ne amma Allah ya mana augmentin da ayyukan da ya jarabce mu da su da musibin da ya jarabce mu da su saboda haka wannan shi ne taimaka mana mu samu mu tsira shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je ya duba wani mara lafiya yake ce masa ya kake samun kanka yace jikina da zafi kuma ni ina roƙon Allah cewa dama duka abinda za a yi mini na azaba a lahira a yi mun shi duka a nan duniya na zai ce ba za ka iya ɗauka ba kai dai ka roƙi Allah ya baka lafiya ka roƙi Allah ya baka lafiya amma ba za ka iya ɗaukan duka azaban lahira ba ko a nan duniya to wannan azaba ta lahira da kullum muke roƙon Allah ya tsare mu daga ita ita ce a madadinta Allah yake mana wannan jarabawai shi sa kaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u ashaddu an-nasi bala'an thumma al-amsalu fal-amsal annabawa da Allah ya kusan su ya fi jarabta su da jarabawa sannan daga nan kuma sai mafi nagarta sai mafi nagarta su annabawa duk da ba sa yin laifi Allah yana musu wannan jarabawa dan ya ƙara daga darajarsu to haka bawan Allah shi ma salihi wanda bai yi wasu laifuffuka ba to sai Allah ya jarabce shi sai ya ƙara mishi daraja a lahira wanda kuma ya laifuffuka da Allah ya so ya rangwanta mai sai ya jarabce shi a nan sai ya zama kamar da hadisi Abu Dawud yake cewa ran da zai mutu sai zama bai da ko zunubi kwaya daya duka zunuban shi da ya tayi da kwakyarar da ya tayi da kasassaban shi da rashin bin doka Allah a cikin wannan jarabawan ta asara da rashin lafiya da damuwa da bakin ciki da takaici da yunwa da tsoro to duka zunuban shi na karkadewa ran da zai mutu bai da kowane zunubi hanya kenan da tsari da Allah yake mana yake yake kankare mana zunubai doka mana daraja wannan ita ce hanya da Allah yake mabayi na kirki da Allah ya so su tsira a karon farko wasu bayin kuma wanda Allah bai so su tsira a karon farko ba sai ga Allah ya kyale su sai sai kaga Allah ya mudu lahum yana ƙara musu yana suna suna tsiya kuma Allah yana yana ba su yadda suke so kamar da sayyidina Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna farisan war ruma la ya'buduna Allah wa qad wusi'a alaihi yace to farisa da ruma kamar kace America da Japan ko da Faransa ko da waye suna ta jin dadin duniya ko ba sa wata wa Allah ai yanzu mamra irin wannan tanin mu ce to ya zai kafire su bi mu jin dadi ko to sai annabi ya ce mishi ulaika qaumun wa ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wadannan Allah ya gaggauto musu da abin da ke dadi ne a wurin su a nan duniya to da kafirai da fasikan da Allah ya so jarabtar su da masu zunuban da Allah ya so jarabtar su babbar jarabawa to sune sai aji sai Allah ya basu sai ranar alkiyama sai ya kama su da wannan laifuffuka waɗanda suke da imani waɗanda suka mutu da imani amma da laifuffuka Allah bai musu sakamako a nan na wani laifuffukan ba sai Allah ya sa a cikinsu daga baya bayan an bayan an musu wato azaba gwargwadon abin da ubangiji ya so sai Allah ya sa annabawa da salihan bayi da mala'iku da ƴaƴa da qur'ani da azumi da kaza da kaza da kaza da su cikin su za ga wani kuma ka sani ai gari mutum ya sha wahala a nan duk wahalar da ka sha a duniya zai wuya ka shekara 60 kana shan zai wuya daga san da ka fara jinta duk wahalar da ake magana a Najeriya shekara nawa ne aka yi ana jinta har yanzu bata kai shekara 30 ba wahalar Najeriya da ake ba tun daga dawo demokradiyyar nan ko to to to to to a tsoma mutum a gidan wuta na minti daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya manta duk abin da ya taba jin dadin duniya gaba ki daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka dauki dan wuta daga cikin wanda yafi kowa jin dadin duniya aka tsoma shi so daya aka cire shi a tambaye shi hal marra bika khairun qatu zai ce ma marra bi khairun qatu bare taba iya tuna jin dadin da ya a duniya ba Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga sababan da ke kai mutane wuta saboda daga cikin abin da yasa Allah yake jarabtan bayinsa a duniya shine saboda ya zama kafara ga zanubansu idan kuma marasa zunubai ne saboda ya zama ɗaukaka na martabarsu a wurin Allah za ka ga Allah ya fi jarabtar bayi daga cikin bayin da ya fi so annabi ayyuba alaihi salatu wassalam sai da Allah ya sa mishi cuta ta shekaru a wata riwaya an ce shekararsa goma sha takwas kamar yadda alimamu tabarani ya ruwaito bai da lafiya sai da ya manta kaman sai da aka manta kamanninsa sai da komai nashi ya watse sai da duk iyalan shi suka gudu suka bar shi shekara goma sha takwas sannan ne Allah ya mushi fatahi wa ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu binisbin wa azab urkud bi rijlika hadha muttasalun baridun wa sharab sannan fa Allah ya ya ya ya ce kuma wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna zikra lil alba to kaga ba annabin Allah ne sai da da ya warke matan ba ta gane shi so da kai dan Allah ya maka wata jarabawa abinda ake so sai kai hakuri da jarabawa da Allah ya maka Allah ya ce za mu jarabce ku wa nablukum bishari wal khairi fitnatan idan idan Allah ya jarabce ka to abin da ake so na farko tukunna ka yi hakuri ka mika al'amari ga Allah ka yi addu'a ta neman Allah ya ɗauke maka wannan bala'in sannan ka bi asbab wanda suke shari'iyya don neman ɗauke bala'in idan wanda yake cirewa kar ka zama mai tazammur mai ƙorafi da damuwa cewa kai Allah bai kyautata maka ba wannan irin ɗabi'a irin ta kafirai kafirai su ne suke tuhumar Allah Allah ba a tuhumar shi akan abin da yake aikatawa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun abu na gaba shine Allah madaukakin sarki ya halice mu dan mu san falalarsa kuma mu gode masa da shukuri dan mu godewa Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikin daga cikin cikin uwayenku ba ku san komai ba ku zo duniyar nan sannan daga baya kuma Allah ya ce wa menene na waja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun cikin sautin nahl ko la'allakum tashkurun na Allah ya ya sanya muku ji da gani da da da da zuciya wanda take fahimtar abubuwa don ku godewa Allah don ka san abin da kake da shi na iya gani da iya saurare da zuciya take sa ka iya tadbirin abubuwa ka rike abubuwa ka iya gane rayuwa yau da gobe ka iya tunani ka iya lissafi ka iya karatu ka haddace kaza ka haddace kaza haka zama mutum wanda zaka iya gudanar da rayuwa haka taimakawa haka yi arziki haka zama babban mutum ko ka zama dan boko ko ka zama dan kasuwa ka zama dai mai hankali ne tunani duka wannan cikin baiwa Allah ne da haka wajibi ne ka gode wa Allah akan bai wasu ga wasu halittu nan da yawa akwai halittun da sun fi mu ƙarfi amma Allah ya sakkare mana su waɗannan dabbobi da muke rayuwa muna cin naman su muna hawan su wal khayla wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu gashi nan Allah ya halitta mana samaniyat abwaj min ad-da'n duk waɗannan Allah bai ba su waɗannan afidan da za su fahimci abinda za su rayuwa sai Allah ya sakhare mana su Allah ya ba mu damar da za mu alitakhila ba'dukum ba'dan sukhriya Allah ya ba mu damar da kai zaka iya sa wani aiki ka taimakawa wani wani ya zama yaranka ka zama yaron wani ku yi kasuwanci da wani ya buɗa ma ka buɗa mai ku yi tafiya tare da wani a harka kaza ka samu ya samu duka waɗannan hanyoyi da Allah ya mana dan mu dinga gode masa saboda in mun samu mutum da cewa Allah ne ya ba mu mu gode mushi kuma a shukuru yana nufin godiya a aikace idan ka samu to Allah ya ga cewa lalle ka gode ta hanyar kulawa da waccan bautar amfani da dukiyar nan don bauta masa ka amfani da dukiyarka don ka taimaki addinin Allah ka amfani da dukiyarka don ka taimaki bayan Allah ka yi amfani da dukiyarka don ka inganta rayuwarka da ta iyalanka don ka samu abin da za ka tsuruta a wajen Allah sannan kuma wato ka taimaka ma wasu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce wa Aisha da ta ce don me za ka yi ta yi sallah har kafafunka suna kumbura ya ce afala a kuno abdan shakura bawa ne mai gode wa Allah shi ne da Allah ya bashi ni'imar da Allah ya bashi sai ya gode wa Allah aikace sannan kuma ka dinga kallon na ƙasa da kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka dinga kallon na ƙasa da kai a samun duniya wannan shi zai sa ka gode wa Allah game da abin da ka samu kar ka dinga kallon na sama wannan sai ya sa wato ka shiga butulci wa Allah kaga kamar kai bai ma komai ba ko kuma kaga cewa Allah kamar yafi son wani ko kuma ka shiga cikin hassada Allah ka tsare wannan shine na hudu kenan ko na biyar Allah madaukakin sarki ya halice mu lilista idadi lil akhirat dan mu shirin gamuwa da shi a lahira kuma wannan rayuwa rayuwa ce temporary rayuwa ce wata ke takaitacciya kuma za a koma zuwa ga Allah wa anna ila rabbikal muntaha duk mun sani cewa duniya ba gidan tabbata ba domin mun san cewa wasu sun riga mu wasu mun rayu da su kuma yanzu ba sa nan kuma can muka nufa babu wanda zai saura saboda haka kullun ka dinga tuna to wannan rayuwar da za a tarar wadda take famanance dindindin to me na shirya mata me ka shirya ma gamuwarka da Allah yaya kake tanadin gamuwa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai akthiru min dhikri hadimil ladzati ku yawaita tuna mutuwa mai warga da jin daɗin duniya dukkanin jin daɗin duniyar nan idan aka tuna mutuwa sai a ga shi ba komai bane domin babu irin wanda ba a gani ba faqad kam ra'ayna min jibalin wa dawlatin alat thumma badat musri'ina wa zalim ne ba a gani ba na wato sarakuna da shugabanni da attajirai da mashahurai da masu fada aji wanda kuma bayan lokaci ga kani kuma kawai sai suka faɗi suka ruguje suka kauce suka zama kamar ba a yi su ba ka allam tagna bil ams ka allam yakunu fiha bil ams babu su babu sauran sai dai afar din su kamar da Allah naman yake cewa waɗannan sun wuce sai ambatan su sai tunanin ayyukan su kyan halin su da kwalliyar su baka koma ganin ɗayan su in ba zuriyar da sun bari duk sanda mutum yake rayuwa ko yaya rayuwar shi take ya dinga ƙwari ya dinga tuna mutuwa constantly wannan zai rage mushi da dama daga cikin abubuwan da suke ruɗa mutane a duniya babu mutumin da yake samun kanshi a cikin wato a cikin sammatsi kamar wanda ya biye wa duniya baya tuna cewa tana ƙarewa irin shi ne ta tashi zuwa za ta same shi bai mata wani shiri ba za ta same shi a cikin arabkana za ta same shi a cikin rashin tanaji sau da haka daga cikin manyan manufin da Allah ya halice mu a duniyan nan Allah ya halice mu ne don mu yi shirin gamuwa da shi a lahira shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce wa sahabbai ya ce ni a duniyan nan tsakanina da ita bai fi tsakanin kamar mutum ne matafiyi da yake tafiya a cikin daji ya ji rana sai ya ga wata inuwa sai ya sauka daga kan abun hawansa sai ya samu wuri ya zauna yana hutawa da nufin ya ci gaba tafiya bayan ya huta aka ga wurin nan ba zai yadda ya saki jiki ba ba zai yadda ya bararraje ba yana lissafa da lokacinsa yana lissafa da abin da yake to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duniya a matsayin wato wani transit wani camp na transit wani wani zango na tsakani tsakanin shi da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to dan haka ya kamata ko da yaushe mu dinga tuna menene abinda muke yi a duniya wanda zai amfane mu a lahira wanda kuma za mu bar kyakkyawan ambato a wannan duniya wajen tafiyar mu zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ambaton da zaka bari kyakkyawa yana da alaka da abinda mala'iku za su kai na rahoto wajen Allah madaukakin sarki game da kai duk mutumin da ya rasu mala'iku za su zo suna rubuta wato rahoto na abin da mutane suke faɗi game da shi tare da cewa suna da cikakken rahotonsu na abin da ka aikata ha za ma da gaya a tit suna faɗa shi amma suna buƙatar review na mutane kuma wannan abin da aka ambata za su tattara su kai wa Allah su ce to wani da ya rasu an ce kaza an ce kaza an ce mutumin kirki ne an ce kai an yi asarar mutumin kirki Allah ubangiji ya gafarta mishi kai kaza kaza kaza kaza sai Allah ya ce to ku rubuta shine shine recommendation din mu akan shi in kuma wanda yake cewa mustarahun minhu kai an huta Allah raka taki gona wani ma yana kyashin yace Allah ya ji rai yana ganin in yace ma haka yayi asara addu'arsa shi ma haka mala'iku za su yi su kai wa Allah Allah ya ce wajabat ta tabbata sura kan mu dinga tunanin wani irin ambato za mu bari a cikin al'umma sanda mutuwa za ta zo mana mu dinga kuma kokari ko da yaushe muna tuna mutuwa saboda komawa ga Allah yana daga cikin manyan manufofin da yasa Allah ya halicce mu Allah ubangiji ya gafarta mana ya mana rahama ya ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi yadda muka hada wannan masallaci mai albarka ubangiji Allah madauki sarki ya hada fuskokin mu haka cikin rahama Allah cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da wato dukiya da ‘ya'ya ba su amfani sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya. Muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka ba mu wannan dama tun daga kan malam limam da ku da kuka zo ka zauna ku saurara Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya haɗa mu da ku a cikin ladan godiya gare ku ga baki ɗaya. Zan dakata anan nima insha Allah kafin cika ku da dogon surutu. Allah ya sa mu amfana da abin da muka je gafata mana kurakuranmu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh